الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس الشاء قوة الربيع الثاني hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da 17 ga watan goma shekara 2024 miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatun wa'annan littattafai guda uku insha Allah ta'ala za mu fara da mustalahul hadith wato nukhbatul fikar wallafar babban malami alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala da wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan littafi mai albarka to idan ba a manta ba muna bayani akan abin da ya shafi wato karkasuwar hadisi zuwa gida biyu a bangare na farko bangaren almutawatir wanda bayani ya gabata a kansa to sai mali ya shiga bayani akan kashi na biyu shine al-ahadu wanda su kuma su ne malaye bayani cewa sun kasu ko ya kasu kashi uku akwai al-mashhur akwai al-aziz akwai al-gharib duk wannan suna babin al-ahad ana hanyoyin da ba su cika sharuɗan tawaturi ba wanda mai bayani akan abin da ake nufi da al-mutawatir sai muka shiga bayani akan al-mashhur da al'aziz da kuma algarib to mala yana cikin bayani yake cewa wa kulluha a shafi na goma sha biyu wa kulluha dukkanin nau'ukan da suka gabata yana nufin almashhur da al'aziz da algarib damirin yana komawa zuwa gare su su uku eh yana komawa zuwa gare su su uku shi yasa ya ce siwal awwali banda na farko shine almutawatir sai ya ce ahadun to dukkaninsu ahad ne kowannensu ahadi yana daga cikin ahad ma'ana kishiyar almutawatir kenan ba su kammala sharuɗa na almutawatir ba shi yasa aka kira su da ahad saboda adadin bai da yawa nasu eh to sai mala ya ce wa fiha a cikinsu hawa yau su al'ahad ɗin المشهور ده العزيز ده الغريب المقبول akwai wanda ana karɓarsa eh a matsayin cewa ya tabbata sahihi ne ana hujja da shi eh saboda haka idan an ce hadisi mashhuri ne to wannan ba shi ke nuna cewa ya tabbata ba sai an binciki isnadinsa da kuma mutaninsa haka shi ma al'aziz haka shi ma algare bishisa ya ce akwai wanda za ka ga abin karɓa ne ana hujja da shi walmar dudu akwai wanda yake kuma abin mayarwa ne ba a hujja da shi ba a aiki da shi ba a istidlali da shi ba a ma ambata sai dai in za a yi bayanin rauninsa su da haka duk wani hadisi wanda bai tabbata ba to ba za ka yi amfani da shi wajen hujja ba ko wajen aiki da shi in ma wani dalili ya sa ka ambace shi to sai ka yi bayanin illarsa sau da in ba ka yi bayani ba da kaga wani da zai saurare ka kila ne ma kallon malami kaga sai ya je ya aiki da hadisi alhali kuma bai tabbata ba to wannan kaga illa ce sai ce litawaqqufil listidlali biha eh to me yasa aka ce cikin su al'ahad akwai wanda yake karbabbe akwai wanda ba karbabbe ba saboda ana tsayar da ana tawakkufi wajen kafa hujja da su da shi al-mashhur da shi al-aziz da shi al-garib ba wai haka kawai da kaga hadisi ɗaya ka je ka ce zaka yi aiki da shi ba dole sai an yi tawakkufi ma'anar tawakkufi shine za a yi bincike za a lalabe wancan isnadi hanyar da hadisin ya zo tunda kai ba kai ka karɓo shi daga manzon Allah ba akwai waɗanda suka karɓo waɗanda suka karɓa yana iya yiwuwa amintattu ne yana iya yiwuwa kuma ba amintattu ba ne to shi yasa dole sai an yi tawakkufi na kafa hujja da su biya da su alal bahasi e tawakkufin shine za a yi bincike an ahwalin ruwati ha ka gani akan halin marwaitanta da shi al-mashhur da shi al-aziz da shi al-gari so da haka don hadisin da bai cika wannan haddin ba to ba za ka gan shi ɗaya a littafi ka je ka ce za ka yi aiki da shi ko za ka yi hujja da shi ko kuma za ka karantar da mutane ba sai ka bi wadan ahawal na ruwat hanyoyin da suka zo sai ka koma asalin hadisin na fatar an gane ummatul kutub da suke kawo hadisai da isnadi sai ka koma ka gani wane wane ne karbabbe ne ko ba karbabbe ba ne sannan ya ji daga wani tun daga farko har ƙarshe kaga akwai aiki eh amma haka da ake kawai dai kowa ya ta cewa annabi ya ce to wannan wasa da addini da rashin sanin kuma abin da wato ake son mutum ya kasance a kansa na ilimi eh baka cewa annabi ya ce sai kana da ilimin cewa din ya faɗa ba a faɗin hadisi da shakku ko ka faɗa ka ce ina zaton kila ya inganta kila bai inganta ba bayan hakan yadda wasu ke yi ana samun ustazai da dama suna samun matsala a wannan layin tun da wani kutubu sita ma bai da su bai da sahihul bukhari bai da sahihul muslim bai da sunan abi dawud bai da jami'u turmizi bai da sunan nasa'i bai da sunan ibn maja to amma kuma sai ka ji shi yana cewa annabi ya ce wai kila ya gani a riyadu salihin ko ya gani cikin muhtarul ahadisin nabawiyya ko buguyatul musulmina da makamantansu to kaga wannan ba hujja ba ne an gane su ma in suka kawo hadisi za ka ji sun jingina shi zuwa ga wani sai kai sun ce rawahul bukhari misali ko muslim ko abu dawud ko at-tirmidhi ko an-nasa'i na ba ta gane to sai ka koma can inda ya ɗauko hadisin ko ba kada to sai ka ɗauki hadisin ka je ka tare malamin da yake da ido da abin domin karanta hadisi a littafi tun da ba duka abin da aka kawo ya tabbata ba an gane ko ya tabbata ɗin za ka samu ma ana samun wahami kama abu lugul maram hadisai nawa shi ibn hajar ya jingina su ga malamai kuma in ka koma ba za ka gansu ba ya samu wahami ana samu shi yasa ake son kai ma ka koma ga asali an gane to harka ilimi babu wasa in kana iyawa kai in ba ka iyawa kuma dama ba ba matsa ma an kai ba sai ka je zuwa kasuwanci amma ka'ida ita dole a bita wala ta kafu ba laisa laka bihe ilmu fas'alu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wannan dole ne to wannan salon sai mun gyara shi kaga ga malam yayi bayani eh yace li tawaqquf al-istidlal biha ala al-bahth an ahwali ruwatiha eh saboda su ukan nan guda uku to akan tsayar da kafa hujja da su eh ba a istil ba a wawa ne hujja da su dole sai an yi bincike an tabbatar da cewa marwaitan lafiya lau suke dunal awwal na'am na'am a hadisan ba laifi illa iyaka duk wanda zaka koyar to sai ka je ka yi bincike akan lafiyar hadisi eh eh to kaga ba dole nasu karantar ba eh saboda haka ba su da ahaliya ba su da capacity na karantarwa su ma sai su koma makaranta in suka yi ilimi sai su dawo shi ne ƙa'ida shi ne ƙa'ida ya haka ake yi eh ko kuma mutum ya koyar da abin da ya san bai da matsala a kansa misali kila sun iya ƙur'ani kilan ma sun haddace to sai su takaito iya ƙur'ani amma abin da ya shafi hadisi ko wasu ahkam su nemo wani malami su kar su eh tunda su sun san ba su da ahaliya an gane yawwa sai su tsaya ga abin da sun ka sani sauran kuma a debe wani shi a asali na'am eh eh shiwa kenan in mu'tabari ne ba matsala ana iya kana iya takalidi a kansa illa matsalar da annan kaga inda ya kuskure kai mami yayi nauyi ya ma sun ka iya da israeli aga ya yi nauyi ya dole sai an gyara shi tun da kaga bisa leda na aka tafiya babu wani tsari a gani? gaskiya ne wannan ilimi to kaga wannan kuskure ne saboda yanzu kaga su yaren ya cuce su saboda babu daɗi yaro ya yi ta wahala hadda hadis sai ya girma kuma a ce mai duk abin da ya haddace ma bai tabbata eh yawwa dama shi ina jin satin can mai bayani ko dama asali yaro ƙur'ani ake farawa ba a fara mai komai sai ƙur'ani shi ne mataki na farko in ya iya ƙur'ani sai a je ga luga larabci mataki na uku sai a je ɓangaren ma hadisi to kaga salabus ɗin ma da muke bi akwai gyara wannan shine hanyar magabata shine hanyar magabata to ka gani amma yaro na koyon huruful hija'iyya kuma ka zo kana karanta mai hadisi kaga ai babu tsari ai makarantun nan zaune eh wanda su da ɗan mutum ya sai za su fara koya mishi kici yadda zai zai a zai iya abin da ya sai kuma wannan tsari ya ma yi tsari ya yi wanda tsari ya ya ɗara na islamiyya duk da shi ma ba shi an kai da so ba in dai so ake mutum ya zama malami to wancan tsarin shi za a yi saboda zaran aka yi sa'a ka haddace ƙur'ani ka iya larabci to yanzu duk wani fanni da za a koya maka ba zai zama mai wahala gare ka ba ba zai zama ba eh tunda ko fiqhun kaga sai an samu malamin da yau shi ma ya san abin da yake tunda akwai abubuwa da ake kawowa waɗanda an gina hukunci akan su ma hadisan ba su tabbata ba bisa ga shi malamin ya ɗauka abin ya tabbata to kaga wanda zai karantar da al'akhdari eh al'iziya al'ishmawi kaga sai yana da wannan ido din sai yana da wannan ido din so karantarwa gana ake kamar tana da sauki ba ta da wani sauki amana ce fa saboda yanzu kai wakili ne na manzon Allah ka gani to ka koga ta bargazar da kake manzon Allah zai yi ta kaga ba zai yi ta ba to mafi kyau dai abinda ka san baka sani ba ka je ka neme shi kar ka sa kanka abinda ka san ka iya sai ka koyar shikenan an huta to ita islamiyya matsalar da aka samu shine galibi duk inda zaka ga islamiyya zaka ga waɗanda ke kula da ita ba malamai bane saboda su malamai ba suna ganin sun fi karfin su tsaya islamiyya ba su tsayi sai aka bar yara waɗanda ake yayewa a islamiyya ɗin in ya sauki ya yi kaza shi ma sai a buɗa mai aji to ka gani to shi yasa ake samu waɗanda matsaloli inda a ce an samu islamiyya malamai ake zuwa a ɗauko kowa a kalli abin da ya ƙware sai a bashi a gaba a samu wannan misali a ɗaukun malami in ma hadisan ake so to sai a bar shi shi ya je ya zaƙulo hadisai waɗanda za su taimaka ma rayuwar yaran sai ya dinga zazzaku ba dole sai ya bi littafi ba tunda har da ake musu sai ya ɗaɗɗauko ce ɗaɗɗauko cin iya bincike dai waɗanda suka tabbata kamar ya samu hadisi ɗari ko ɗari biyu ya wadatar eh to wannan tsarin ya fi ya fi a ce za a sa alhaƙul mubin ko hamsuna hadisan ko majma'ul baharai ne na ga suna da matsaloli eh lalle yana da kyau a yi gyara gwargwaron iko gwargwaron abin da mutum yake iyawa Allah ya samu dace to shine mala yace dunal awwali banda na farko almutawatiri shi ba a tawakkufi wajen istililali da shi ba a tawakkufi wajen kafa hujja da shi inda ka samu hadisi mutawatiri to shi kenan kaɗan shi tabbatacce ne saboda hanyar da ya zo babu wani ƙura a kanta babu shakka a kanta saɓanin almashhur da al'aziz da algarib sukan sai an yi bincike an gane ko? sai ya bincike an gano tabbatosu to wa qad yaqau fiha ma yufidu al-ilma an-nazariyya to shi ahadi din nan can ba ku manta ba a baya ya ce mutawatiri yufidu al-ilma al-yaqin yana fa'idantar da ilimi na yankewa daga barin shakka cewa abin ya zo daga annabi to sai suka ce shi al-ahad bai da wannan shi yana fa'idantar da azannun raji cewa mafi kyawun zato annabi ya faɗa haka suka faɗa wasu malamai an gani? amma dai akwai malaman da suka saba musu suka ce da almutawatir da al'ahad kowannensu inda ya tabbata ya cika sharuɗa na zama hadisi sahihi to kowannen su fi ilma ba wai zato ba eh kuma wannan shine yafi zama daidai eh to su waɗannan malama wanda shi alhafiz yana cikin su ibnu hajar suka ce al-ahad yufidu zannar rajih to sai suka ce amma akwai lokacin da kuma za a samu wasu dalilai da za su sa shi ya tashi daga fa'idantar da zato shi ma ya fa'idantar da ilimi shi wannan al'ahad ɗin an gane to shi ne yake magana a nan waƙat haƙiƙa ya ƙa'u yana aukuwa fiha a cikin al'ahad ma yi fi ilman nazariya abinda yake fa'idantar da ilimi na bincike sai suka ba da misali suka ce kamar a samu hadisi ittafaqa ala ikhrajihi al-bukhari wa muslim kamar a samu hadisi al-imam al-bukhari da muslim sun haɗu akan ruwaito shi to wannan kadai ko da bai cika matakin almutawatir ba to yana fa'idantar da ilimi na yaƙini ko an nazari mai dalili saboda jalalar littattafan tunda in ka cire alkur'ani babu wasu littattafai kamar su babu na biyu kuma su karan kansu malaman sharaɗin da suka sa na saka hadisi a ciki al'imamul bukhari kaga ya sa sharaɗi mai tsananin ƙarfi na cewa dole kowane rawi sai ya sarraha ya bayyana cewa ya ji daga wani shi a sharaɗin da ya sa a littafinsa da fatar an gane al'imamu musulun shi kuma ya ce a inda an samu al'mu'asara wane ya yi zamani da wane kuma sun haɗu kuma ya jingina magana zuwa gare shi to shi kenan amma shi al'imam al-bukhari sai ka sarraha sai ka ce na ji ko ya bani labari ina ba an gane to saboda wannan sharɗin nasu sai malamai suka ba su wannan matsayin sannan na uku kuma za mu ga dukkanin malamai kuma sun karɓi hadisan in ba yan bida'a ba da an ce sahihul bukhari sahihul muslim to ba mai ja in gaggawa wani na suka a kansu to dan bid'a ne daga cikin arrafi da yan shi'a ko kuma masu cewa su da ƙur'ani ɗaya suke aiki ko kuma wasu daga cikin gulatu sufiya wasu hadisai da basu yi daidai da ra'ayinsu ba sai su ƙaryata su sannan ƙarina ta biyu ko kuma a samu a isnadin manya-manyan malamai ne shi isnadin yake ɗauke da shi an gane? kila kamar a isnadi a samu al'imamun musulun al'imamun bukhari misali an gane? shi kuma daga malaminsa al-humaidi haka a samu dai a imma waɗanda gogaggu ne malamai ne mutuƙinai huffazu ne su ne a cikin wannan isnadi ko da baya cikin al-bukhari da muslim tsayyafi ilma ba matsala na uku ko kuma a samu hadisi ya shahara a wurin malamai kila yana da hanyoyi daban-daban kamar za ka samu wani hadisi yana da hanyoyi sama ga goma wani ashirin wani ma sama ga talatin kuma sai ka samu kowace hanya ta tabbata to kaga wannan yana nuni akan tabbatuwar labarin zuwa ga wanda ya faɗe shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan su ne ƙara'in ɗin da shi alhafiz yake ishara zuwa gare su eh shi ne ce bil ƙara'ini alal muhtari bisa ga zance wanda yake abin zaɓi da akwai waɗanda su ma sun saba a nan cewa a'a shi al'ahad mutulaƙan yana fa'idantar da wai zato mafi rinjaye ne eh kamar su bulatu sufiya da makamantansu to wannan ba zance ne wanda aka zaɓa ba an fahimta ko? yawwa duk da abin da ya fi zama daidai da almutawatir ɗin da al'ahad ɗin kowannensu ya fi da ilma wannan shi ya fi zama daidai sama da abin da shi alhafiz ya kawo to sun malgarabatu to ita wacce garaba da aka yi magana a kanta cewa akwai alhadisi al-garib shine allazi tafarrada bihi rawin wahid to wannan garaba din kadaituwar imma an takuna fi asli sanadi wani zubin tana zamowa ga asalin isnadi eh asalin isnadi shine ko dai ya zamo ta hanyar sahabi daga kan sahabi kila a samu sahabi yaro an ruwaici hadisin da gare shi amma ko mutum ɗaya ne a ɗabakar tabi'ai to daga kansa shi wannan ƙwaya ɗayan kuma sai a sake samun ruwatu da yawa kila su kai biyar ko goma su ma sun ruwaita daga gare shi na fatar an gadi eh to wani zubin ana iya samun hadisi garibi a haka eh abin da yake sun ya nuna maka ba kowane lokaci ne garaba din za ta zamo tun daga farkon isnadi har zuwa a ƙarshe ba jayyid a akwai lokacin da garaba din za ta takaita a farkon isnadi wani zubin kuma a ƙara ba gaba a tsakiyar isnadi amma can ƙasa kuma sai gaga an samu ma tawaturi an samu tawaturi eh suna ba da misali kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani hadisi abdullahi dan umar akan sayar da abin nan walacin bawa idan kana da bawa ka yanta shi to wala'insa ya dawo gare ka in bai da magada za ka gade shi zaka ga misali a ce bai da iyaye sannan bai da 'ya'ya waɗanda ya za su iya ɗauke abin da ya gada bai da al'usulu bai da alfuru'u an gani waɗanda za su gade shi babu su to kai za ka gade shi da shi ake kira walaci to shi wannan walacin ba a sayar da shi baka cewa zo mu yi ciniki in saida maka saboda haka yanzu wala'in ya koma tsakanin bawan da wanda ka saida ba ba a yi ba a bayar da shi kyauta an gane? annabi ya yi hani eh shi wannan hadisin ya zo fi sayil bukhari da muslim da wasu littattafai to shi abdullahi dan umar shi ya ruwaici hadisin daga annabi sallallahu alaihi wa sallama daga gare shi kuma sai ɗalibinsa ana kiransa abdullahi ibnu dinarin shi kuma shi kaɗai ya ruwaice shi a ɗabaƙasu a ɗabaƙasu ba wanda ya ruwaice hadisin zuwa ga abdullahi ɗan umar sai shi amma daga kansa sai aka sake samun ruwatu da yawa irin su shu'uba da waye-waye da sauransu sun ruwaita daga gare shi to kaga a nan garaba ɗin ta taƙaita ne ga asali ga asali isiladi eh kaga ba ta yi jerin gwano har zuwa ƙarshe ba irin na hadisin da muka ba da misali innama al'amalu bin niyyat kaga duka a ɗaba ƙoƙin an samu tafarroji sai ce aula ko kuma bata zo a farkon isnadi ba kila ta zo a tsakiya wani zubin ana iya samu a tsakiyar isnadi misali a samu sahabin da aka ruwaita gare shi ba mutum ɗaya ba ne kila mutane ne da yawa ma an gane amma daga kansu kuma sai aka daga kansu kuma sai aka samu rawi daya sai ruwaita da ɗaya daga cikinsu ko kuma su dukansu amma rawi ɗaya ne kila a ɗabaka ta tsakiya ta tabi'ai an gane amma waɗanda ya ruwaita daga samansu kuma ba mutum ɗaya ba ne amma shi mutum ɗaya ne to wannan ana kiranta da garaba a tsakiyar isnadi kaga bata zo a farko ba ko bata zo a ƙarshe ba ana iya samu wannan duk lokacin da muka sa littattafai na hadisi za ku yi ta ganin misalai irin wannan eh kuma idan ka samu misbahun rawi to malam abdullahi yana ƙoƙarin kawo wasu daga cikin misalai ko ka samu tadribin rawi na jalaluddin suyuti shi ma yana kokari a wannan babin to fal'awwalu shi wannan na farko wannan na farko da aka yi bayani a kansa shi ne a samu garaba a farkon isnadi ko tsakiyar isnadi to alfardul mutulaku shi malaman hadisi suke kira da fardi mutulaki saboda ba ba ƙayyadadde ne ga wani mutum ko gari ba wasani na biyu alfardun nisbiyu akwai shi kuma garaba ko kaɗaituwa wadda ake jingina ta ga wani mutum ko kuma a jingina ta ga wato gari kila a samu mutanen madina su kaɗai suka kaɗaita akan ruwaitar wani hadisi akwai wannan ko a samu mutanen kufa ko basara ko ahalu makka ko ahalu yaman suka ɗaita suna da nasu hadisai kowa za ka ga ana cato wannan hadisin 'yan gari kaza ne wannan hadisin 'yan gari kaza ne ma'ana su kaɗai suka royace shi ma'ana malaman garin an gane sauran garuruwa malamansu ba su royace hadisin ba to wanda ana kira ne da hadisi gari abin nan nisbi an gane yawwa sannan zubin kuma ana iya samun a garaba ɗin ta zamo an taƙaita ta ga wani duba da cewa shi kaɗai ya roci hadisin to sai a jin kuma ta hanyar sai shahara eh galibi wannan an fi samun shi ma a ƙarshen isnadi ba a farko ba sai kaga an samu malamai da dama kama al-imam al-bukhari al-imam muslim al-imam malik al-imam ahmad al-imam abu dawud da sauransu da su abu ya ala da makamantansu sai kaga dukkaninsu sun haɗu akan wani malami ƙwaya ɗaya inda al-imam al-bukhari ya ruwaita can muslim ya ruwaita can al-imam ahmad ya ruwaita can abu ya ala ya ruwaita da sauransu malami ƙwaya ɗaya ne to wannan ana kiransa da shi ma hadisi garibi nisbi kaga nisba zuwa ga shi wannan malami eh shi ma ana samun wannan an fi samun wannan ma galiba a ƙarshen hadisi eh amma za ka ga a ɗabakar sahabbai sai ka ga sahabbai da dama jama'a mina sahaba sun ruwaita haka a ɗabakar tabi'ai ta farko ta biyu ma haka ta uku ma haka sai ka ga da yawa daga cikin malamai sun ruwaici hadisin amma a ƙarshe kuma sai ka ga mutum ɗaya ne in ka koma a sahih bukhari shi zaka ga al-imam bukhari ya jingina hadisin zuwa gare shi cewa wa malam wani ya bamu labari in ka koma a muslim haka in ka koma a musnad na al-imam ahmad zaka gani in ka koma a musnad na abu ya ala haka zaka gani ko na al-bazzar to wannan duk ana kiranta da garaba nisbiya ina batar an gane yawwa to kun ga dole sai ka nemi littattafan hadisi eh dole alal aqalla dai kutubu sita a ce kana da su kana da sahihul bukhari kana da muslim kana da sunan abi daud kana da jami'u tirmizi kana da sunan nasa'i kana da sunan ibn majah da al-muwatta ta al-imam malik wannan wajibi ne ga dalibi yana da su wajibi ne ba yi musahabi ba a gane? yauwa kuma Allah ya yalwata ma sai ka kara da sauran littattafai musnan na al'imam ahmad musnan na albazar musnan na abu ya'ala sai ka kara da su da sauran wasu littattafai dai gwargwadon ƙarfinka na batar an gane yauwa tun da wannan karatun ba zai ɗabbaƙu ba dole sai ya zan littattafan da kake mu'amala da su ana jingina isnadi zuwa ga hadisi ba ka ɗauku bulugul maram ko riyadu salihi na su da littattafanka ba to babu abinda za ka gane a wannan fannin babu shi sa in muna so mu ɗabbaka ilimin a ɗabbakace a ɗabbakance to dole littafin da za mu sa ya zama yana da isnadi saboda yan an karanto isnadi to sai a ce to kaga wannan isnadin kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne sai a waye gari sai kaga ka zama ɗalibin hadisi ko malamin hadisi sai zan da an kawo hadisi ka san nawaye an fahimta ko sannan ka san a wani littafi yake sannan ya inganta ka sani me yasa ya inganta ma ka sani yana da illa ka sani saboda akwai rawi kaza malamai su yi magana a kansa wannan shine ilimi ba eh amma abinda muke galiban duka an naƙalu ne dama a sheku abdullahi a littafinsa kafin ikhwan ya ce akwai bambanci tsakanin malami da annaƙil annaƙilu shi ne wanda zai ce an ce to wannan ba malami ba ne wane ya ce wane ya ce a littafi kaza an ce wannan ba a kira ne malami a to na kantowa yake dan sako ne kawai an fahimta ko? eh to yi kokari ka zama malami ba an naƙilo ba eh Allah ya sa mu dace sai mu takaita a dan saboda to bari mu ƙara sa wa ya ƙillu itilaqul fardiyya alaihi to shi wannan alfardun nisbi ya yi ƙaranci sosai ka ji malamai sun ce masa fardu ko alfardu sun yi mai itilaki sun sake masa lafazin alfardu eh wannan ya karanta a wurin malamai galibi sun fice da shi algarib sai su ce maka hadisi kaza garibi ne na mutanen gari kaza ko garibi ne nisba zuwa ga wani amma alfardu an fi ɗilaƙin shi zuwa ga wancan na farkon an gane alfardul mutulak da ya fara abata a baya eh shine mutulakin fardiya wadda shine sai mu bar gabar saboda lokaci wani sati sai mu tashi a kanta sai a ƙara bayani insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ai ba tambaya ko kowa ya